بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك a yanzu da muke magana safiyar alhamis ne da ita ce safiyar ashirin da ɗaya ne ko da biyu da ɗaya to kamar maka zuwa wajina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma shekarar bature ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da darussanmu insha Allah da muke gabatarwa na karatuttukan ajin zaure daga wannan babban ɗakin na taro darul hadisi salafiyya kafin malam Muhammad Awwal Adam Albani Allah Ubangiji ya mishi gafara ya haskaka kabarinsa ya karbi shahadarsa da shi da iyalinsa da kuma ɗansa Abdullah idan ba manta ba muna darasi a cikin littafin al-Ibana عن أصول الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للتاف الأخيرة الوصية لشيخ الإسلام بن تيمية للتاف أرشد المسالك نتكه المالكية وإرشاد المسالك فذا مفارد ذلك لمبا حديث نتريد السبعين لدي رامتاش إن شاء الله عندما نأتي حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليمان القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقي قال كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس إن أحسن الحديث كتاب الله وخير وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وأن مالني مالا آه محمد وتؤلان لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس أقوى وسو مغنغنو ko kuma wasu ɗabi'a guda biyar wanda Abdullahi ɗan Mas'ud ya saka shi cikin zancen shi ko duk karantar wanda zai musu. To har sai da ya kasance sun tasirantu da waɗannan kalmomin ba sa iya barin shi su ma kamar yadda malamin su Abdullahi ɗan Mas'ud yake yi. Kun fahimci abin da yake nufi ko? Shine ba sa saba wa Abdullahi ɗan Mas'ud a wajen abubuwa guda biyar da yake nanata su. Menene waɗannan abubuwan? Sai ce na farko inna ahsanal hadithi kitabullah la dan masudi yana tabbata musu a kowane shi cewa lallai mafi kyawun littafi shine littafin Allah wato ka kaddara akwai littattafai masu kyau wani na da littafi mai kyau wani na da littafi mai fa'ida babu wanda ya kai can alkur'ani sannan wa khairas sunnati sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama mafi kyawun ɗabi'a da rayuwa da suluki da manhaji shine sunna ko ma'ana abinda mutum yake aikatawa har ya zama ɗabi'an shi abinda mutum ya mai da shi wato culture ɗin shi to idan wane na da ɗabi'u kyawawa wane ma na da masu kyau uban wane yana da nashi masu kyau kabilun wane kowa na da sunnan shi ko to khairar sunnati mafi alkhairin dukkanin waɗannan sunnonin shine sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu irin na manzan Allah tsira da an ce Allah su tabbata gare shi abu na biyu kenan abu na uku wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra kuwa shine abubuwan da aka kirkiro su bayan Allah ya cika wa manzansa addini sahabbai sun koya kuma sun ainihin wato karantar da su sai wani ya zo kirkiro nashi daga baya to babu abin da ya kai wannan sharri Allah ya tsare mu daga gare shi sai ya ce wa inna akyasal kaifi attuqa mafi cikan abun awo ma'ana wani yana da na'am wani na da abun awo da yake zuba abu wani wani da shi an fahimta ko to buhun da ya fi ɗaukan cikakke ko kwandon da ya fi ɗiba mafi cika to shine takawa mutum ya rinka yin tsantsini game da al'amuran Allah wajen imtisali bi awamiri wa tajannubun nawahi kana kokarin kwaikwayo da aikata abubuwan da Allah ya umarni kana nisantan duk abin da yake ainihin wato Allah ya hana sannan na biyar din shine wa inna ahmaqal humuqi mafi wuce gona da iri mafi zakalkalewan zakalkalewa shine al-fujur fajirci da mutum zai rinka aikatawa to waɗannan kalmomi guda biyar su yake ishara cewa ba sa sabawa Abdullahi dan Mas'ud wajen nana tashi da yake ina fata an fahimta kaga yana daga cikin yankin kutubatul haja da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa ne za mu zo mu ƙara jin wasu riwayoyi yanzu nan da za su ƙara fito da waɗannan Allah ya sa mu dace na'am na'am eh wato shine abinda mutum kamar da a a wancan hadisin yake cewa a subhanallah kaga ya shige mu wato kamar mutum ne ya samu kanshi a halin ga inda ya san abin da yake ɗabi'a da hankali da addini ya yarda da shi sai ya zama shi zai rika yin akasin su a ɗabi'ance a hankalce a addinance ba daidai bane sai mutum ya saka kanshi a ciki shine fajirci shine wa in khasama yawwa wa in khasama fajara wancan hadisin na alamatul munafiki ko yawwa idan aka yi husuma da shi sai ya fajirci ma'ana zai shafa wa idan shi toka da bahaushe ke cewa din nan yana ganin fa wannan ba shine gaskiya ba amma ya dage an fahimta ko shine abin da ake nufi da fajirci Allah ya kiyaye قال حدثنا القاضي المحاملي ندري ده 71 كده قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين بالصاد لا بالسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله هذا رفع إنشي daga manzon Allah kai tsaye yanzu ba cikin magana Abdullahi dan Mas'ud bane an fahimta ko manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata gare shi a cikin hadisin Abu Huraira wannan hadisin ma Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Jumu'ah annabi yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna ahsanal hadisi kitabullah mafi kyawun zancen masu zantuka shine wanda yake cikin littafin Allah waman ahsanu min Allah qila waman ahsanu min Allah haditha ina fata an fahimta wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ko aka ce za a dauko shiriyan masu shiriya wane na da shi wane na da shi mafi shiriyan dukkanin shiriyoyin nan shine ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai ko a zamanance waɗanda suke yahudawa wato su ne makiyan musulunci da manzon Allah na farko amma su da kansu sun tabbatar da haka je ka ji maganganun da irin su Michael Hart suka faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun cinye suka koshi suka ce za su yi sanya matakan da da shi za su baiwa mutum matsayi akan cewa duk wanda ya cika shi to shine wanda ya fi kowa duk duniya tunda Allah ke halitta daga cikin abubuwan da suka sa suka ce na farko duk wanda zai shiga wannan gasar sai ya tabbata ya kai shekaru arba'in a duniya ma'ana ya cika matsayin hatta idza balaga ashuddahu kenan dan duk abin da mutum ke yi kafin arba'in din nan to za a iya cewa kuruciya za a iya cewa menene hayakin kai amma da zarar mutum ya doshi arba'in to ya fara zamowa da cijo ko to sai suka ce sai ya kai wannan mataki a rayuwan shi a tabbatar ya kai wannan shekarar sannan abu na biyu a tabbatar ya zo da wani abu wanda ba wanda ya taba zuwa da irin shi kafin shi sannan wannan abin da ya zo da shi a ga yayi tafi akan waɗanda suka ji shi akan wannan abu sannan daga ciki a tabbatar da cewa ya kafa wata ginanniyar wato abu wanda har bayan shi ana ambatan shi da wannan abu sannan daga ciki ya tabbata ya kai wato adadin wanda ya mallaki iyalai sama da ɗaya yana da ƴaƴa so ya san wato zafin yadda yake gwagwarmaya da family ma tukura duk suka ajiye shi shikenan suka fara daukowa tashin farko yake a matsayin shi na bayahudi annabin shi zai fara gwadawa ya dauko annabin Musa ana duba sai ce a ina a annabin Musa shi tun a zamanin shi mutanen shi suka cin juya littattafan shi gaba ɗaya abin da ke ciki to ba shine abin da ya zo da shi ba saboda haka bai da wannan document din da yake intact in its entirety aka ce to annabi Isa fa da tajirin na shaddan nasi adawata lil ladina amanu al yahudu ko wal ladina ha wa yawwa wal ladina ashraku to sannan sai dawo annasara kace ai sai annabi Isa ba ko shekaru 40 ma bai ma kai ba ma bai ma taɓa yin aure ba shi ba gaba ɗaya ma shi ma bai hau su kenin su ba daga ƙarshe dai duk ciyayyansu da addinin musulunci da manzo Allah suka ga shi kaɗai ya cika sa waɗannan abubuwa ba wani ya sa musu ba fa su ne kawai da zafin kansu suka kirkira ku je ku duba duk suna nan a cikin rahoton sun bada yana nan yanzu online a kan internet Michael Hart idan ka zo za ka buga ka sa a Google kawai the most influential man in the history kawai da ka sa wannan zai dauko maka wannan shafin za ka ga yadda suka yi ranking din shi suka ce the first hundred a wani wajen the first forty a wani wajen the first ten a kowanne ne dai manzan Allah shi ne yake talking list daga manzan Allah sai ga suka ci gaba da kawo wasu har su Dalton Newton Dalton din duk sun shiga a wajen su amma dai a shahid kowa ya shiga a shahid dai manzan Allah shi ne talking list sallallahu alaihi wa sallam to kaga wa khairal haji din kenan to dan girman Allah mu da muke da wannan irin khairiyya jama'a sai kuma a ce nahnu fil fawda wal haira akwai dai abun tambaya a ciki ko mun gani ko dai ya zan shiryan da yazo da shi ba shi muke bi ba ko kuma ya zan mun cakuɗa shi da namu san zuciya amma in dai na shi ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya canza duniya ya canza tunaninta ya kafa wato a rayuwa na aminci to lalle in muka in muka kwafe shi mu ma za mu irin wannan Allah ubangiji ya sa mu dace to kun ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairal hadi hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya ce wa sharral shi ba sahabbai shi ba su koye shi a zamanin shi ba wasu ne daga baya suke ganin ai wannan ma ba laifi dama shedan daga nan yake ai to me laifin wannan shikenan sai a janyo shi kuma sai a sagala cikin addini annabi yace sharral umuri kenan Allah ya tsare mu da sharrul umuri wa kullu muhdathatin bid'a kun ji sunan shi kenan idan kuma kai aka kun wawun din da inna da yazo tun farkon siyakin magana sai zan wa kulla kenan wa kullura sai kai mishi fata sai kai mai nasaba saboda inna ahsana inna khaira an fahimta inna sharra inna kulla to haka zai ta tafiya da nasaban shi idan kuma ka dauke shi alal ka haka iya cewa wa kullu muhdathatin bid'a sai zama wawan istinafiya duk wani kirkira ku da aka kirkiro to sunanta na yanka shine bid'a bid'a ne wannan abu wa kullu bid'atin dalala kowane irin bid'a kuwa wanda ya tabbata kirkiro shi aka yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abun bata ne kaga me ake yi da bata jama'a me za a ci da bata wani irin alfarma bata ke da shi har wani ya zo ya rika aikatawa ka ainihin wato yi mishi mujamala bata abun so ne to a ce kaga duk inda aka ya bayyana to za a yi ca a kan shi kuma za a bayyana shi shiriya ita ce kadai abin alfahari amma ka duba irin rayuwar da muke a yau shiriyar na manzon Allah shine mutane suke jin ash-shu'uru bin naqas wajen bayyana shi dubi gemu dubi ɗagaggen wando dubi kaza dubi kaza akwai inda wani in zai je yanzu inda hula akan shi ba zai iya shiga ba saboda yana ganin wai abin kunya ne amma da wani ɗan iska zai shawo kot ya mammatsa jikin shi zai shigo shi yana tunƙaho ne yana alfahari baya wannan ba shine asali ba bata ne jama'a to batacce na alfahari akan batan shi sai kai da kake akan khairal lahadi ko kun gane abun nake jama'a ta magana yan matan zamani in ji malam ko wai mai obama ta goya balle mai shege ku ji fa malam yake murda maganan fa suka yi ba wai mai shege ne ta goya balle mai uba amma su to shine abin da yake faruwa Allah ya kiyaye الثانية والسبعون بعد المئة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب الديناري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن بديل بن قريش الأياني الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن ابن عباس عن إياس عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في خطبته عبد الله بن مسعود يا كسنتي دسن ديزو تكون خطبا ينا شيوا إن أصدق الحديث كلام الله mafi gaskiyan zancen zantuka shine maganar Allah shi yasa duk wanda yake neman wato zance mafi gaskiya to in ya samu alkur'ani to ya samu kololuwan shi kenan wa awsaqil ura kalimatu tuqa mafi garanti mafi tabbacin igiya wanda kana da yaƙinin baya tsinkewa shine ausat mafi tabbata kowane irin igiya za ka iya cewa yana da kauri ko to amma jefa mushi kai shi zai yanke to shi wannan ba abin da za a sa a yanke shi saboda haka mafi tabbatuwan igiya to kalimatu tuqa au kalimatu taqwa shine kalmar taqwa la ilaha illallah kenan ko wa khairal milal millatu ibrahim mafi shiriyar hanya da aka taɓa samun mutane suke bi to shine tafarkin annabi ibrahim alaihi salam huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha to millan annabi ibrahim kenan annabi Allah yake kace musu wattaba'tu millata aba'i ibrahim ina fatan jama'a an gani wa ahsana al-qisasi hadha al-qur'an inda za ka samu kissa mafi kyau wanda ba ba ƙarya a ciki babu tantama a cikin shi shine kissoshin da suka zo a cikin alkur'ani kowace irin kissa za ka iya samun shi da ƙari da ragi da naƙasa an fahimta ko da sa naka san ran amma a cikin alkur'ani to babu babu abin da za a ce sai dai gaskiyan gaskiya ne a cikin alkur'ani shine yake hadha alkur'ani واحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما في كياوة رايوة تبيئة ده سلوكي شيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشرف الحديث ذكر الله ما في درجة زنشي شيني وزنشن ده أكي أنبت الله أتكينشي وخير الأمور عزائمها ما في الخير الأمر رقوة شيني مدوك كنسو wato waɗanda suke da nauyi amma kuma tabbas ne daga Allah da manzansa wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra kuwa shine waɗanda aka kirkiro bayan shiryan annabawa wa ahsanal huda mafi shiryan mafi kyawun shiriya hadiyul anbiya shine shiryan annabawa wa ashrafal qatl mautu shuhada Allahu akbar mafi darajar mutuwa jama'a inna lillahi wa inna kowa yana da yakinin mutuwan nan babu babu kauce mata ko to amma cikin nau'ukan mutuwa da ake yi wani zai mutu an kai shi Germany asibitin Ingila ya mutu wani zai mutu an kai ba shi ne ake ganin daraja ba to shi ne Abdullahi dan Masudi yake cewa mutuwa mafi daraja shine wanda ka mutu a matsayin ka na shahidi sai yasa mutanen kwarai jama'a a kullun addu'ar su shine Allah ya dauki rayuwar su suna matsayin shuhada ruwi Umar dan Khattab fatan shi kenan a koda yaushe ya Allah ka azurta ni da mutuwar shahada kuma ka sa mutuwa na a garin Madina Umar kenan dan Khattab wato ya san mutuwa mafi daraja babu irin na samun shahada da ma wallahi mutuwar shahada ba asara bane ko mawakin Hausa ne yace ce da menene gwanda shahada da wulaƙanci gwanda shahada ya ce dan ba menene ba dan ba aibi ne ba amma ka ga mutane yanzu yadda suke zuzzule wa mutuwar shahada a nan ƙasan aka samu malamin da ya buɗi baki wai shi wallahi ba zai yadda mutuwa irin na su ba jama'a ma'ana sun rasa rayuwarsu kenan wasu kuma suna wa'azi an kashe malam Jafar suka daina ma'ana mutuwar da ya mutuwan banza ne kenan ko kun fahimci filosofin jama'a Allah ubangiji ya tsare wasu mu kuma ƙanana za a zo ana cewa kai ka ba a hankali kada a maka kisa irin na albani wai ka ji wai ka ba a hankali to kai da kake bi a hankalin a ga irin mutuwar da za ka yi ta'addadat al-asbab wal maut wahid yake man lam yamut bi sayf mata bi ghayri fa yadda za ka yi dole dai za ka yi wani mutuwan ko to kai ashraf mana in ma in wannan mutuwa sharif ne wannan ma sharif ne to ashrafa su wanda ya fi su duka shine mautu shuhada an fahimta sai yace wa wa agharra dalala mafi rudewan fata kuwa ad-dalalatu ba'da al-huda shine fatan da mutum zai yi bayan da shi shiryayye ne Allah ya kiyaye wa khairal ilmi ma nafa jama'a kuna jin waɗannan kalmomin fa mafi alkhairin ilimi shine wanda ya amfane ka kai ne ilimin Allahu akbar wannan maganar ina jinjina mata wallahi duk sanda naji aka gaya min irin shi ko duk sanda na tuna zan maimaita faɗin irin shi shine Allah ya sanar da kai alqur'ani Allah ya sanar da kai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka iko ka zo ka saurari alqur'ani Allah ya baka dama ka saurari sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mafi amfanuwan wannan karatun shine ka aiki da shi a karan kanka ka daina tunanin wai zaman ka da karanta da shi shine alherin ilimi wallahi ba shi bane yaya ilimin ya maka amfani kai da ka fara sanin shi ko mun gane jama'a sai yasa duk abin da muke faɗi din nan ma damar mun yadda shi ne gaskiya allazi la raiba fihi to mu fara yin aiki da shi mana ai yana daga cikin abin da Allah yake zargin Yahudawa da shi kun sani amma kun yin aiki da sani ko mun gane jama'a yana daga cikin abu mafi hadari jama'a a ce Allah ya sanar da kai abu amma baka aiki da shi ilimin bai amfane ka bai amfane ka ba kenan gashi kana ji yana cewa khairul ilmi ma nafa shine wanda ya amfanar wa khairal hadi matbi'a mafi kyawun shiriya shine wanda aka yi koyi ma'ana daga magabata ba wanda kai ka kirkiro ba in ka kirkiro shi sunan shi ma ba shari'a ba Allah ya kiyaye wa sharral amyu to amal qalb mafi sharrin al'ama shine amyul qalbi mafi sharrin makanta shine a ce zuciyar mutum ya makance wato ba makawon ido shine makawo ba wanda zuciya ya makance shine mafi sharrin makanta وذكر الخطبة بطولها فاختصرتها أنا كما جرى عبد الله بن مسعود يتي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس كو ya ci gaba da yin wannan hutuban da tsawon shi amma ni na takaita shi a nan wajen ina fatan fahimta Abdullahi dan Mas'udin ne ko eh malam Iyasu kenan da yake bada labari Iyasu dan Muawiya dan Qurra al-Muzani al-Qadi wanda aka fi sani da az-zaka'u haka ake mashi lakabi wato kaman tsaman ne ina fata an fahimta ko mai basira Allah ya gafarta musu nan wai ya takaita hutuban ne amma hutuban na da tsawo da Abdullahi dan Mas'ud yake karantawa bari mu ƙara wannan guda ɗaya as-salisa wa sab'una ba'da al-mi'a na 173 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله ابن العلاء قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن عامر عن ثابت بن قطبة قال كان عبد الله بن مسعود يذكر كل عشية to kun ji wancan magana yana ƙara fitowa ana yace Abdullahi dan Masud ya kasance a duk yamma in ya zo majalisin shi zai karantar sai ya tunatar da waɗannan kalmomi ina fata an gane shi yasa suka ce har ya zama nasu ɗabi'an ma sun kwaikwaye shi daga gare shi duk yamma bayan la'asar an zo majalisi za a yi karatu to sai ya tunatar da mu waɗannan bayanan kafin a shiga cikin karatu kuma menene kullu ashiyati khamisin duk yammacin alhamis fa yahmadullah zai gode wa Allah wa yusni alaihi ya yabi Allah kaga innal hamdalillah nahmaduhu kenan zuwa wa yaqul sannan sai ya ce inna ahsanal hadithi kalamullah mafi kyawun zantuka shine maganar Allah wa ahsanal hadi hadi Muhammad mafi kyawun shari'a kuwa shine shari'ar Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wa kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da aka kirkiro shi bid'a ne kullu bid'atin dalala duk ko wani irin bid'a fata ne wa sharra ar-riwayatu riwaya ma'ana akwai riwaya daban da aka samu wanda yazo da wani ibara din ba wannan ba an fahimta shine wa sharral kadhibi kaji a can bayani muka ji wa sharral umuri yawa to wani riwayoyi ne suka zo da ibara mabambanta yace wa samituhu yaqulu naji shi kuma a daidai wannan gaban yana cewa ya ayyuhan nas alaikum bis ta'a wal jama'a ya ku mutane to ina shawartan ku ku rinka yin ta'a ga shugabannin ku kenan sannan ku rinka lazimtar abinda al'umma suke akai na sunnan da annabi ya bari fa innaha hablullahi alladhi umira bihi wannan shine igiyar Allah da Allah ya yi umarni a yi riko da shi Allah yake wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa anna ma takrahuna fil jama'a khairul lakum mimma tuhibbuna fil firqa Allahu akbar la da masu yace wallahi abinda zaka gani na bata maka rai na amuna na maka in dai cikin jama'a ne ko yafi alkhairin da zaka gani in ka ware kai kai abin da kake kyama cikin jama'a ba shine mai ba a ce ba a baka mulki ba a ce ba a damawa da kai amma dai kana tare da su a ce ba a yin mitin da kai ba dai su ne abin da kake to ya fi abin da zaka je ka samu kai kadai in ka ware ina za ka samu natsuwa kai kadai ne kana kuma duk lokacin kai ma kana zargin kanka duk inda ka ware kana zargin kanka amma kana cikin jama'a duk da ba a yi da kai din to akwai wannan kariya din jama'a a kanka so mu kiyaye wannan jama'a yana da matukar fa'ida al'amari ne mai hadari amma mutane yanzu ba sa jin shi ko a ransu suna ganin me in ma na bar jama'a din to sai ni to akwai akwai abubuwa jama'a saboda haka mu kiyaye da shi yake cewa ka sani cewa a ma takrahuna fil jama'a khairul lakum mimma tuhibbuna fil firqa ka gani ko dan ka je ka ware abinda zaka zaka yi sha'awa kuma ka so shine nan ma za a je a ce kai ne babba a wajen ko kai ne mai faɗi a ji to wannan alkhairin duk da kake gani wallahi bai kai ka dawo cikin jama'a ba sannan sai yake cewa wa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq fi hadhihi ad-dunya shay'an illa wa qad ja'ala lahu nihaya yantahi ilayhi Allahu akbar ba wani abu da Allah ya taba halittan shi a nan doron duniyan nan face sai da Allah ya gandaya mishi ajalin shi wanda yana kaiwa wajen ajalin zai kare Allahu akbar an fahimta jama'a sannan sai yake cewa summa yazidu wa yanqusu ila yawmil qiyama haka Allah madaukakin sarki zai rinka yin ƙari yana yin ragi har zuwa tashin alkiyama ko kuma duk abin da Allah ya nufa za ka samu a duniyan nan to akwai lokacin da zai kai wani mataki wanda ba za ka samu sama da shi ba sai dai kuma ka samu kasa da haka to yana cikin kasan kuma Allah ya ga dama ya ƙara ɗaukaka maka shi ana nan kuma ya ƙara raguwa hakan rayuwar zai ci gaba har tashin alkiyama jama'a ka duba da irin abubuwan da ake ganin kai in wani ya samu wannan ai su ne suka samu mafi kyan kaza bayan kwana biyu sai ka gaba an mamanta da nashi rannan nake ba wasu labari mun wuto ta wani gari a misaune ko ko giyaɗe ake nuna mana wani gida a ga ƙasar bauchi kenan ko sanda za a gina wannan gidan malam jaro ina jin ai kana wajen sanda za a gina gidan shine gidan wai yan garin sun yi mai walakanci sai ce to duk abin da za a gina gidan ma daga Kano za a je a shigo da shi garin har ruwa da aka kwaba ƙasa ruwa wannan daga Kano ake zuwa da ruwa aka gina gidan amma da muka wuce gidan sai gaji ya zama la tasma'u law hamsa wallahi ba abun ka daga ido ka kalla ba amma da za a saboda yana ji da kuɗi su ne masu tashi a lokacin shi zai zo gari a yi mai walaƙanci to sai ya nuna wa ƴan garin wala bulo wala ƙasa har ruwa wannan da za a kwaɓa a gini wallahi daga Kano ake shigowa da shi aka gina wannan gidan amma yau in ka wuce ko sha'awa gidan ba zai baka ba sha'awa wannan Allah ba zai baka ba to haka duniyan kenan jama'a fa duniya makaskanciya ko budurwawa Allah ya kiyaye to gashi Allah dan manzo sai ya ci gaba da cewa har tashin alkiyama haka al'amari zai ci gaba yau wane a ce shine sama gobe shine a kasa ba za a samu dawwamanne ba mawaƙi yake cewa law kana fi dunya tadumu li wahidi la kana muhammadun hayyan wa baqiyan sai yake cewa wa inna hadha al-islam haka ne اليوم مقبل ويوشك أن يبلغ نهايته الله أكبر يتي جماعة أيو إن دمك رايوا مسلم تيغاشي كونغا yana ta ƙara faɗaɗa yana ɗaukaka yana gaba-gaba amma ana nan tafakan isa ita kanta musulunci ya kusa ƙarewa jama'a don haka kowa ya ƙoƙari ya ga ya yi musuluncin kafin ta ƙare yarhamukallah babu shakkan hakan zai faru thumma yudbir ka gani sun musulunci na gaba gaba wata ran zai zo ya juya baya wayan kusu sannan musulunci ya dawo kuma yana yin kasa yana yin kasa ila yawmil qiyama har zuwa tashin alqiyama wa ayatu zalika alaman da zai nuna musulunci ya fara reverse ma'ana wanda ya rasa shi ya rasa mota a tasha kenan ko alaman da za a ga haka yace shine ne an tafshu alfaqa shine ku fara samun matsala tsakaninku kuna rarraba kanku da zarar an fara rarrabuwa to an kama hanyar rabuwa da musulunci kenan wane da wane su bangare wane da wane su raba kai wa tuqatta' al-arham sannan yanke zumunta shi ma yana daga cikin alaman da ke nuna lalle mutane sun fara sakin musulunci musulunci ya fara juya baya hatta la yakhsha al-ghani illa al-faqr har a wayi gari kaga mutum mawadaci amma ba abin da yake tsoro kuma sai talauci a'a dan Allah ka duba irin wannan irony jama'a mawadaci ne mutum amma ba abin da yake tsoro kuma sai talauci me yasa da ya san ba tabbas abin da ya rika jiya jiyan nan dazu bayan sallar isha albari hake nan ko wallahi wani yake ba mu labari akwai wani sanda aka yi gwamnatin suwana da suwana a garin nan in ya shiga mota mota mafi arha da zai shiga shine wanda aka kiyasta kudin shi miliyan goma ne a kasuwa shine mota mafi arha da yake shiga in ko yana tafiya a cikin but din motar da cikin jakunkuna da ke cikin motar ba za a rasa tsabon kuɗi miliyan talatin ba wanda shi kawai za a rinka bushasha ne kawai wannan na yawo kenan ba za a rasa kasa da miliyan talatin ba amma wallahi cikin yan kwanakin nan wai di sai wannan mutumin ya zai same shi yana ce mai dan Allah ya taimake shi da dubu goma sha uku dubu goma sha uku har shi wannan yake sai da ya tsorata ina cewa ranka daɗe ina kake yace wallahi ina da bukata ne da Allah dan take shi ne yace sai tura mai akan sun shi kaga yadda yake godiya dubu goma sha uku to duniya kenan jama'a ba wallahi lazim dubu goma sha uku amma su ne ajiya ka allam tagna bil amr inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duniya kenan a ce mawadaci yana tsoron talauci to shi talaka me zai tsorata kenan ko kun gane magana jama'a mawadaci ne a yau amma yana tsoron talauci to talakan shi kuma na yau shine zai tsorata zai tsoron wadata kenan shi kuma Allahu akbar wala yajidu al-faqir man ya'tifa alayhi kun gani ko a irin wannan zamanin wanda yake faqiri ba zai samu wanda zai rinka tausayin shi ba komai tsananta mishi za a rinka yi ba a tausayin talakawa ko misala zarra wa hatta anna ar-rajula la yashku ila akhihi wa ibn ammihi wa jarihi ghaniyun la yu'udu alayhi bi shay har a wayi gari mutum yayi tunanin ai ina da dan uwawa ne ina da ƙanin mahaifi wani ina da wato makwabci wani mawadaci bari in je wajen shi ko in samu rufin asiri amma zai je wajen shi ba abin da zai samu kai ka ce Abdullahi dan Mas'ud ya zo wannan zamanin da muke rayuwa ne jama'a to daga nan zaka gane lallai da irin waɗannan maganganun kuma su ne zaka ji malamai na cewa lahu hukmur raf'u dan ba zai Abdullahi dan Mas'ud ya iya faɗin shi da ka ba daga cikin abubuwan da suka koyo ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama وحتى أن السائل ليطوف بين الجمعة آه الجمعتين لا يوضع في يده شيء وذكر الحديث yace har za a wayi gari maroƙi masu bara suna kewayawa tsakanin juma'a biyu mako biyu jinjin zai yi yana bara amma ba abin da za a saka a hannun shi for a whole mako biyu zai je yana bara amma ba abin da za a jefa a hannun shi shi ne ai magana ne nake cewa sai zan ce kamar Allah dan masu da ya bayar ga wannan zamanin namu kwarai da gaske fetur da za a tare da neka wani masallaci ne ba a miƙewa kullum a roƙa dukkan mu ai muna shiga masallatu mabambanta fetur wannan da za a sa a mai ko a generator kullum sai an miƙe duk bayan sallah a ce to jama'a sallar nan da muka ida ya zama fetirin ma bashi muka karbo tsakani da Allah ko wanda bai experience wannan ba a cikin akwatin masallaci kuwa shi na shi yana ma wuce ma mako biyu ba a saka komai a ciki ba har wani kar magana da ake yi wai wani kai kenan kullun roƙo kaman Allah ubangiji ya kiyaye Allah wannan hadari ne muka wayi gari muka samu kanmu a ciki amma duk da haka ya ka iya haka dai za ka yi iwo a cikin wannan tekun sharrin nan ka samu ka tsira lafiya ka samu ka tsira lafiya Allah ubangiji ya kare mu ga cikin irin wannan ne kuma wai mutum kuma sai ya koma yana yin abin da kuma zai ƙara dilmiyar da kanshi a ciki kaga kamata mu rinka yin izina da la'akari ko Allah ya sa mu dace idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a lamba na 174 insha Allah sallahu alaihi sai mu dauko a wasiya da mako babban malami malam Salih ibn al-Uthaymeen ya ci gaba da cewa wa kaifal imanu bil mala'ika in ba manta ba ya zo gaban da yake bayani game da wal imani da mala'ika ko ya yi mana bayanin waɗanna duniya ne ma mala'ika to mun gama jin bayanin su da nau'o'in su da yadda yawan su yake da irin yadda suke wa Allah bauta to in aka ce kai imani da su yaya me ake nufi da imani da su ka je ka rinka bautan su kamar da kai imani da Allah kake bautan Allah shi ake nufi da na mala'iku ko koyaya shi ne malam zai mana bayani ana malam ya ce wa nu'mina bi annahum alamun ghaibi la yushahiduna daga cikin abin da muka yi imani da shi akan mala'iku shine mala'iku wasu irin halittu ne wanda a ɓoye suke ba a iya ganin su amma za ka zo ka ji yanzu nan zai yi marmara ya ce wa kadi yushahiduna amma kuma fa ta yi kuma a gansu din ko kun fahimta yadda Allah ya tsara halittar su ba a ganin su amma kuma akwai yiwuwa haka so ashe rashin ganin ba alal itlaq bane dan ya tabbata manzon Allah ya gan mala'ika ko ga ashe kaga ana iya ganin su ina fata an gane sai dai ganin kuma ba kowa ne zai zo ce ya gan ba ina fata an gane kamar yadda aka samu wasu marasa zurfin tunani za a ce ko masu wawayen kwakwale suka yi ta yawo da wani video clip wai wani mala'ika na saukowa daga sama ko kuma ku same shi ba akwai yana nan yana yawo a hannun mutane wai an hasko ga wani mala'ika nan zai sauko daga sama da ya faɗo kuma gare nan dai sai ran da ka samu kaji Allah ya kiyaye mala yake cewa innamal aslu annahum alamin gaibi asali da yadda halittar su yake shine halitta ce wadda suke a boye makhluquna min nuri wanda an halice su ne daga haske an fahimta mukallafuna su ma Allah ya dora musu wato bautan shi bima kallafahum Allah bihi min al-ibadat da gwargwadon abin da Allah ya kallafa musu na bauta wa hum khadi'una lillahi azza wa jalla atammal khudu'i sai dai su suna masu kaskan da kai ga Allah mafi cikan kaskan da kai ina fata an gane su ba sa girman kai ko miskal zarra shi yasa Allah yake faɗi game da haƙƙin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba wa abinda Allah ya umarce su duk abinda aka Allah ya umarce su suna aikatawa cikin suratul tahrim kadhalika nu'mina bi asma'i man ullimna bi asma'ihi haka mun yi imani da sunayen mala'ikun da aka sanar da mu sunayensu kamar yadda muka ji a baya ko akwai mala'ikun da an sanar da mu sunayensu wa nu'mina bi waza'ifi man ullinna bi waza'ifihim haka mun yi imani da assignment din da aka baiwa kowanne daga cikin su shine wazifa ma'ana duty din kowanne wani shi yake kula da zuwa da wahayi mun yi imani cewa jibril ne ko wani ke da duty na kulawa da wuta wani da aljanna wani da saukar ruwa da makamantan haka wa yajibu alaina an nu'mina bidalika ala ma ullimna kuma wajibi ne gare mu mu imani da waɗannan abubuwan kamar yadda Allah ya sanar da mu ma'ana iya ilimin da Allah ya sanar da mu to iya imanin mu kenan ba za mu wuce ba kuma ba za mu gaza ba wa hum ajsadun waɗannan mala'iku to su ma suna da jikkuna irin nasu ma'ana da a shape suna da shape nasu an gane ko ba kamar yadda wasu ke riyawa ba cewa a'a kamar iska ce la suna da shef ɗinsu me dalili akan haka shi ma yake da dalilin kaulihi ta'ala ja'ilul mala'ikati rusulan Allah ya kera mala'iku ya mai da su sun zama messenger masu kai sakonni uli ajniha kuma Allah ya yi su da fukafukai kaga sai suna da shef kenan ko suna da jasad a cikin suratul fatir ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها kuma ya tabbata annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi ya ga mala'ika Jibril a bisa suran da Allah ya halice shi a cikin shi ina fata an gane shi yazo cikin suratul najm din nan ko lahu sittumi'a jinah mala'ika Jibril manzon Allah ya gaishe yana da fuka-fukai ɗari shida jama'a fukafukai guda ɗari shida kaji Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari cewa ya halicci mala'iku wasu na da fukafukai biyu wasu na da uku to fikice ɗaya na mala'ika zai rufe sama da ƙasa gaba ɗaya zai kifar da shi amma kaji mala'ika jibril yana da ɗari shida kun gane yanayin abu ko shi yasa manzo Allah yake san da ya gaishi gashi fattaddal ufuki ya rufe sarayi gaba daya ya mamaye shi inda annabi ya gan shi sallallahu alaihi wa sallam khilafan liman qala kaga wannan magana ta saba wa masu cewa mala'iku ba su da yanayi ba su da jiki suna cewa annahum arwahu wai rauhanai ne kawai ma'ana rauh iska ne kawai ina fata an fahimta idza qala qa'ilun to mala ibnu usaymin yace zaka iya samu wani ya maka zanganci in kai mai irin wannan karatun sai ya so ya wawantar da kai sai ya ce maka hal lahum uqulun to malaikun na da hankali kuwa kaga wannan tambaya ne na wanda yake neman jayayya kawai to barka ji amsa mala usaymin yace na qulu mu ma sai mu ce mishi hal laka aqlun kai ma kana da hankali kuwa shine al-ijaba min jinsi su'al an gane ko ma yas'alu an hadha illa rajulun majnun ai ba wanda zai irin wannan tambayar sai ma hukaci alaman tambayar nan ma da kai to kai ma abin cikin hankalinka ne tukuna fa karkar Allah ta'ala mutanen da ko kuma halittar da Allah yake faɗi game da su cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa sabawa abinda aka umarce su suna aikata abinda aka umarce su ne waɗannan sai ka tambaya cewa suna da hankali ka duba jakinka in za ka fita a gida ka ce ka tsaya iya nan ka fita sai na dawo zai bi wannan umarni to amma mala'ikun nan an ce maka suna bin abin da aka umarce su ba sa sabawa kuma kana cewa suna da hankali fa hal yasmi alaihim hadha sana wa laysa lahum uqul za a iya yaban su da irin wannan yabo kuma a halin ba su da hankali ya'tamiruna bi amrillah suna koyi da umarnin Allah duk abin da Allah ya ce su yi suke yi wa yaf'aluna ma amara Allah bi suna yin duk abin da Allah ya sa su wa yabluguna alwahya suna isar da wahayi wa naqulu laysa lahum uqul kuma mutum ya ce ba su da hankali أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا أقول له mala yace gaskiya wanda yafi kamata a ce bai da hankali shine wanda yace mala'iku ba su da hankali to kun ji yadda ake imani da mala'iku kenan ko jama'a sai mala ya tafi gaba gaban imani na gaba shine wa kutubi mun yi imani da littattafan Allah to waɗannan littattafai ne littattafan Allah sai mala yace ai kutubullahi allati anzalaha ma'ar rusul shine littattafan Allah wanda ya saukar tare da manzanni duk wani manzo Allah ya hada shi da littafin da zai isar da sako da shi wa li kulli rasulin kitabu kowane manzo sai yana da littafi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa laqad arsalna rusulana rusuluna a bil bayyinati haqiqa mun aiko dukkanin manzanninmu da ainihin wato bayyana shine hujjoji wanda suke a bayyana karara wa anzalna ma'ahumul kitaba kaga muhallin shani kowane manzo mun aiko shi da nashi littafin wal mizana da kuma ma'auni wa hadha sai malai ce to kun ga wannan aya yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitabu kowane manzo to yana tare da littafin da aka aiko shi da shi lakin la na'rifa aw la na'rifu kullul kullal kutubi sai dai bamu san dukkanin littattafan nan ba dan ba dukkan su Allah ya sanar da mu ba an fahimta bal na'rifu minha daga cikin waɗanda Allah ya bamu labarin su muka sani akwai suhfu ibrahim akwai littafin annabi ibrahim wa musa akwai littafin annabi musa sannan at-taura akwai at-taura al-injil akwai linjila az-zabur akwai zabura al-qur'an akwai kuma al-qur'ani kaga littattafan da muka ji labarin su in ka dubi wannan littafin guda nawa kenan guda shida ga shi ma da yake sittatun guda shida li'anna sufa Musa ba'dhum yaqul abin da yasa malai ya faɗi wannan shine wasu na cewa ai suhufu Musa din nan da Allah yake suhufu Ibrahim wa Musa to ai shi na Musa an faɗi sunan shi shine at-Taura an gane ko ba'dhum yaqulu hiya at-Taura wasu sun ce ai shine at-Taura to idan ya kasance a taura ne kaga littattafan da aka sanar da musu guda nawa kenan biyar kenan yawa sai ce wa ba'dhum yaqulu ghayriha wasu malamai kuma suna cewa a a taura daban sufi musa kuma daban fa in kanat fa in kanat taura in littafin ta kasance ita ce a taura fa hiya khamsa kaga littattafan da muka san su biyar kenan wa in kanat ghayriha in kuma wani a taura ne to fa hiya sitta suna nan dai guda shida ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب ضد haka mu da dukkanin littattafan manzannin mun yi imani da su anzalahu Allah ala rusul kitabin anzalahu Allah ala ar-rusul littattafan da Allah ya saukar wa manzanni mun yi imani da su wa in lam na'lam bihi ko da ba mu san shi ba ko kuma ko da ba a sanar da mu shi ba wa in lam nu'lam bihi nu'mina bihi ijmala mun yi imani da shi a jumillance ba sai ka san sunan shi zaka imani da shi ba ina fatan jama'a an gane wannan shine gaban imani da littattafan da Allah ya saukar sai ya ce wa rusulihi da kuma imani da manzannin Allah yaya bayani game da imani da manzannin Allah sai ya ce ai rusulullah manzannin Allah kenan masu isar da sakon shi wa humul ladina auha Allahu ilaihim bishara'i su ne waɗanda Allah ya musu wahayin shari'o'i wa amarahum bi tablighiha kuma Allah ya umarce su su isar da wannan wahayin wa awwaluhum nuh na farkon manzannin da Allah ya fara aikowa da sako shine annabin Allah annabi nuh alaihi salam wa akhiruhum muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ƙarshen su kuwa shine manzan Allah farin jaka da tsira da amincin Allah tabbata gare shi الدليل على أن نوح ala anna awwaluhum nuhun qawluhu ta'ala dalilin da ke nuna cewa na farkon su shine annabi nuh fadan Allah madaukakin sarki inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mu ne muka yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wa annabin manzan farko shine nuhu da waɗanda suka zo bayan shi ashe ishara akan babu wani manzo da ya zo kafin nuhu ko mun gane jama'a da Allah yake min ba'di da waɗanda suka zo bayan shi ba da nuhu kenan to la rasulun kenan qablahu illa min ba'di shi yasa wasu ke cewa to annabi adam fa za mu zo mu ji shi ba manzo bane shi annabi ne shi za mu zo mu ji bayani game da annabi adam dan sanda Allah ya turo annabi annabi adam babu wasu al'umma ta mutane wanda zai isar musu da sakon ko kun fahimta saboda haka shi ne ya zo a matsayin uban ɗan adam to shi ya zo ne a matsayin annabi an gane jama'a sai ce ya'ani wahyan wato wahayi da muka yi maka kenan ka iha'ina ila nuhin wan nabiyina min ba'di kamar yadda muka yi wannan wahayi zuwa ga nu da kuma waɗanda suka zo bayan shi wa huwa wahyur risala wani irin wahayi aka mishi shine wahayi na sako na message ina fata an gani wa qawlu da kuma fadan Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة حقيقة من أيتي النبي نوح kaga duk sanda ba a maganan aike sai a fara ambatan annabi nuh da kuma annabi Ibrahim wa ja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab muka sanya cikin zuri'an waɗannan annabawan nan guda biyu manzanni muka sanya annabta a gidansu da kuma ainihin wato sakon da annabta ke dauke da shi shine littafin Allah fi zurriyyatihim to ina ma'anar fi zurriyyatihim ai zurriyyati nuh wa Ibrahim zuriya annabi nuh da annabi Ibrahim wallazi qabla nu la yakunu min zuriyati kaga wanda yazo kafin annabi nu ba zai zama zuri'an shi ba ko kun gane sai dai shi nuhun ya zama zuri'an wancan to kaga ishara akan babu wanda yake kafin nuhu kenan wa kadhalika qawluhu ta'ala haka fadin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin ka tuna mutanen annabi nuhu wanda su suka zo tun karan farko a baya sun kasance mutane ne fasikai kaga wannan ya nuna mutanen annabi ruh su ne suka ainihin wato fara samun manzo a cikin su kuma manzon shine annabi nuh wa qad naqulu inna qawlahu min qablu yadullu ala ma sabaqa kuma za mu iya gano cewa faɗin Allah madaukakin sarki da Allah yake min qablu to abu ne da ya gabata idan min alqur'ani thalathatu adilla تدل على أن نوحا أول الرسل ما لا يتيكو كاغا أتكيتكينا من سامو دليلي قدا أكو أتكين القرآن وان سكي إشارة ko suke nuni zuwa ga cewa annabi no shine manzon farko da Allah ya aiko shi wa min sunna fa cikin sunna fa kaga al-ilmu qala Allah qala rasuluhu kenan me dalili a cikin sunna ma tabata fi hadisi shafa'a abin da ya tabbata a cikin hadisin nan hadisin ceto wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi anna ahlal mawqifi yaquluna li nuhin wanda mutane za su gaya wa annabi nuh a lokacin da al'amari ya al'amari tsayuwa ya tsayuwa a dandalin alkiyama kenan sai su ce da annabi nuhu ne anta awwala rasuli kai ne fa manzan farko kaga tabbatar da cewa shine manzon farko ishara akan babu wani manzo kafin shi kenan arsalahu Allah ila ahli al-ard wanda Allah ya fara aikowa zuwa ga mutanen ƙasa wa hadha sarihu kaga wannan ya sarraha ma karar kenan so babu wani dalilin jayayya akai sai ma yace wa amma adamu alaihi salam to me zaka ce game da annabi adam kamar yadda muka ambata ko tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa huwa nabiyyun wa laysa bi rasulin shi annabi adam annabi ne kawai amma ba manzo ne da aka aiko shi da sako ya isar ba ina fatan an gane wa amma idris fa annabi idris fa فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح النبي إدريس يا تبتا دقا malaman تايي da kuma mafi yawan malaman tafsiri cewa ya zo kafin annabi no san sani ba ko akwai wanda ya san wannan cikin kila baka taba sanin haka ba annabi Idris ya yi zamani kafin annabi no to shi Idris manzo ne ko annabi ne shi kun gane tambayan ko ga maganar shi na a cikin alkur'ani wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya to fil kitabi idris ina ma'anar wannan ko kun fahimta kuma ya tabbata zamanin shi kafin annabi nuhu ne kun gane magana da malai yake son ya warware mana nan to kenan manzo wani manzo ya gabaci nuhu kenan amma bari ka ji jawabin haka malam yake mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa annabi Idris ya yi zamani kafin annabi nuhu wa annahu min ajdadihi sun ce ma yana daga cikin kakannin shi lakin hadha qawlun da'ifun jidda sai dai wannan magana zance ne mai rauni kwarai da gaske ko da wasu malaman tarihi sun tafi a kai ko da wato wasu malaman tafsiri sun tafi a kai me dalilin da ya nuna cewa zance ne mai rauni hala ya ce wal qur'an was sunna turadduhu qur'ani da sunna sun tunkuɗe wannan labarin ba su yadda cewa annabi idris ya yi zamani kafin nuhu ba was sawabu ma zakarna abin da yake daidai shine abin da muka ambata in kana son ka ji gamsashen bayani game da wannan qadiya to tafi cikin littafin al-bidaya wan nihaya na al-shaykh al-mu'arrikhin wa imam al-mufassirin abu al-fida isma'il ibn kathir ad-dimashqi Allah ya gafarta mishi zaka ji karin bayani game da waɗannan manzanni da waɗannan annabawa saboda cikin littafin ya kawo bayani game da tarihin annabawan nan ɗaya bayan ɗaya insha Allah shi yasa ya ce mishi al-bidaya wan nihaya to ka ji magana game da annabi Idris kenan ko sai ce wa akhiruhum na ƙarshen su fa Muhammadun alaihi salatu wassalam to ka ga bayani game da annabi manzon farko ko to waye manzon ƙarshe shine Muhammadu tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi liqaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa walakin rasulullah wa khataman nabiyyin inda Allah ke cewa ma kana Muhammadun ko aba ahadin min Muhammadun nan fa to matsayin shi kawai manzo ne na Allah kuma shi ne cikamakin annabawa wato abin da aka ce cikamaki bayan shi babu wani kenan wala nabiyya ba'di kamar da ya faɗi a cikin sunnan shi walam yaqul wa khatamal mursalina kaga ba a ce cikamakin manzanni ba sai aka ce cikamakin annabawa li'annahu idza khatama nubuwa aw kutima nubuwa domin in manzanci ya kare to khatamar risala wake maganin sako kuma kaga babu kenan min babu aula idan ainihin wato annabci ya kare to karewan manzanci shine yafi dacewa shi yafi cancanta kenan hatmir risala min babu aula fa in qulta malai yace to idan kuma da wani mai tambaya zai ce Isa alaihi salatu wassalam to kun ce bayan annabi babu wani kuma a cikin aqida ingantacce na ahlus sunna shine annabi Isa zai dawo to idan annabi isa ya dawo a bayan waye dawo kenan a bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yaya za mu faɗi game da wannan yanzilu fi akhir zaman zai sauka a ƙarshen zamani wa huwa rasulu kuma ya tabbata manzanni famal jawabu ne amsa mala yace mai sauki ne amsa na kulu abinda zamu ce huwa la yanzilu bi shari'atin jadidatin ai dawo wanda da zai dawo ba zai zo da wani sabon sako wanda ba a san shi ba a da ko kun fahimta dama kuma abin da yake jaddada na baya shi ne zo da abin da na gaba bai zo da shi ba shi ya nuna an zo da wani sabon message kenan to shi yanzu zai dawo babu wani sabon message so bai zo a matsayin wani sabon manzo ba ko annabi an fahimta ko wa inna ma yahkumu bi shari'ati nabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo zai zo ya shari'a ne da abin da annabi ya zo da shi saboda haka shi ma akan alkur'ani da sunna zai gudana zai gudana to anan ne kuma fa sai wani sabon tambaya biyo baya idan yanzu mun tabbatar cewa annabi isa zai zo ya tabbatar da shari'ar manzon Allah ne ma'ana yana daga cikin al'umman manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wa sallama to kuma sanannen abu ne a wajen malaman aqida cewa cikin al'umman manzon Allah kaf idan aka cire shi manzon Allah wane ne mafifici kuma
abubakar ne siddiq
ko kun gane wani sarkakiya da malam kuma ke son ya warware mana to idan mun ce abubakar shine mafifici cikin al'umman manzon Allah annabi isa kuma yanzu gashi mun ce shi ma na daga cikin al'umman manzon Allah to kuma shi ya tabbata annabi ne shi manzo ne shi waye ko wani kenan tsakanin abubakar da annabi isa da mallan za mu zo mu ji akwai ɗayan hanyoyi uku da za ka iya bada amsa ga sauki to insha Allah shi in mun zo darasi na gaba sai mu tattauna shi Allah ya kawo mu dace eh sai mu je mu fara karantawa kafin mu zo ko mu ji menene abin da za mu ji akai insha Allah na'am haka a'a gaskiya ne wannan maganar wato in ba ku manta ba wannan littafi ne na aqida daga sunan shi ma ko al-aqidatul wasitiyya shine take tambaya cewa ayoyin in mutum na son ya ga ƙarin bayani da malam ke kawowa a nan kowane littafin tafsiri zaka dauka sam kuma faufau ba zai yi ka dauki kowane littafin tafsiri ba hatta ko da wanda zaka ji muna faɗi a nan to ba kowanne ne zai zama dogara ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya cikan malam albani namu anan dalilin da yasa ya bude ajin sabilur rashad kenan ma'ana wannan tafsiri na malam taqiyuddin hilali wanda tafsiri ne al-mawdu'i kuma mawdu'in shi shine akan tauhidi sai malam ya zo ya gabatar da muqaddima a inda ya kawo bayani game da sanya littattafan tafsiri kaf alal mizan da matsayinsu a yin wato a ilimi a aƙida da tauhidi da fiqhu shine ya rinka daukan su daya bayan daya an fara wannan karatu ne Allah ya dauki rayuwar shi to tun wannan lokaci aka dakatar da karatun amma Allah cikin ni'imarsa sai ya sake dawowa mana da yanayi wanda za a ci gaba da wannan darasi shine makon da ya gabata ba ku manta ba malam Umar mai tafsiri namu anan ya zo ya ainihin wato fara gabatarwa a inda sai da ya ƙara mana kariya ko muka ji sanda malam ya yi waɗannan bayanai da manufofin da ya sa yi da kuma bayani game da sanya waɗannan littattafan tafsirin Allah a mizan sannan sai ƙoƙarin bayyana mana kuma wani littafi da wani malami ya talhisin asalin wancan littafi na almufassiruna wanda malam yake ɗauko bayanai daga ciki wanda shi kuma ya kawo bayanai ne a tattakaice duka duka littafin bai wuce shafi ɗari da tara ba to za ka iya samun wannan littafin za ka ji ya bayyana maka matsayin mafi yawan littattafan tafsiri waɗanda mutane ke mu'amala da su to nan ne za ka ga waɗanne ne madogara a babin aƙida da tauhidi waɗanne ne ba madogara ba ina fata an fahimta waɗanne ne za a iya dogara da su amma kuma akwai inda suke kiɓa-kiɓai duk ya bayyana su a ciki a takaice dai akan irin waɗannan ga wanda bai samu ikon sanin waɗancan ba to zai iya dogara akan tafsirin ibn kasir shi ne dama maganan da ya sa malai ɗauko wannan bayanin dan taqiyi dinin hilali da ya zo cikin wannan muqaddima shi ma sai da ya bayyana irin wannan maganan cewa ba kowane littafin tafsiri ne za a iya dogara da shi ba a wannan babu yace amma tafsirin ibn kasir to shi kam ya dogara akai kusan mafi yawa akan bayanin da zai dauko a cikin waɗannan tafsiran dan ibnu kafir kamar yadda muka ambata yanzu shi kam babu ainihin wato mushkila insha Allah ko daya an gane ko sai dai inda mushkilan yake shine bugun da aka rinka yi wa ibnu kafir daga baya baya sai zan masu bugawan su ne masu mushkila sai suka saka mushkila a ciki to anan ma kuma kana bukatar ka samu nuskha mu'tamad ko kun gane jama'a Allah ya sa mu dace to sanin nuska mu'tamada din nan shine duk malam yake kokarin ya fayyace mana a cikin wannan mukaddima da ya gabatar mu kumanta ba a inda mafi yawan nuskokin da ke yawo a hannun mutane yanzu sai dai Allah ya kiyaye mun fahimci wannan jawabin ko so ba kowane littafin tafsiri za a dauka ba a irin wannan babin ba ruwanka da tafsirin kurtubi in ka gan shi a can to kai kai nan tafsirin kurtubi ba a babin waɗannan ayatul aqdiyya ba za ka dogara da shi ba ko misala zarra ballata da a ce maka su jallalayin ko kun gane jama'a Allah ya sa mu dace haka din na su shaukani da makamantan su Allahu ala wa ala na'am to jama'a bari mu karasa da irshadu saliki in fikihun malikiya insha Allah a darasin da ya gabata mun yi karatu a inda mala ya ɗauko mata talzimul fidyatu wa sifatiha ko yaushe mutum zai yi fidya a matsayinka na mai aikin haji kuma yaya ake yin fidya to mun ji bayani game da abubuwan da ke wajabta fidya mutum ya sa ɗinkakken tufafi mai kwana yawwa mu rinka sa wannan ibara domin kada mu ce ɗinkakke kawai sake a ɗinkakken tufafi mai kwana wanda gaba zai iya shiga ciki ko da ko wanda kafaɗa ne zai shiga shine kamar alkyabba ina fata an gane to yana wajabta fidya ko kuma mutum ya sanya takalmi mai ƙwauri shine kamar kufi kenan an gane sai dai in zai yanke ƙwaurin ya zama zai yi ƙasa har a ga idan kafafun shi kamar yadda kwabashu suke an fahimta sannan mun ji cewa mutum ba zai je ya aski na nishaɗi ba an fahimta ko ka je ka yi aski kawai don ka ji ka walwala ba za ka yi wannan ba domin ake gashi shi ma yana yana wajabta haka haka yanke farce an gane ko haka wanka dan cire dauda dan kayi kura ko wane ne duk shine karatun da muka yi a nan ne fa ina fata an fahimta a malikiya eh ba za ka je kai wanka ba haka ba za ka shafa turare ba sai dai kamar yadda malaman da suka yi sharhin wannan littafin suka kawo sai suka yi marmaza suka ce amma banda wankan janaba ina fata fahimta mutum zai iya zuwa to dama shi ma maganan ba malikiya ne kamar yadda nake amma ka karanta kamar littafin al-mughni na ibnu qudama ya kawo maganganu daga musamman ɗan hanafiya su kuma akan dalilan da suka nuna zaka iya yin wanka ya kawo sahabban duk da suke yin wanka kuma wannan ra'ayin nasu ne daidai gama sai dai babu shakka zaka nisanci abubuwa da za su zama masu ƙanshi kamar irin sabulai masu na musamman a wanka dai don ka samu sararawa babu laifi insha Allah haka shafa turare haka namiji ya rufe kanshi da hula ko a igal ko wane ne haka ita kuma mace ba za ta rufe fuskanta ba an fahimta ko haka tafukan hannayenta haka ta rangwada kwalli na ado sai dai in na lalura gane sannan sanya kaya wanda yake ɗinkakke ga mata babu laifi ko sanya kufi duka babu laifi sannan za ta iya zazzago da kallabi ya rufe fuskanta in za ta wuce inda taron mazaje suke wanda za su iya fitinuwa da ita za ta iya yin wannan amma ba ta ɗaura niƙabi ba irin wannan da ake yi ɗin nan mai tile ɗin nan shi ma ko sannan ya ci gaba to waɗannan dai sune abubuwan da ya kawo na mun yi mana tarihin waɗannan ne ko har yazo inda yake cewa mutum ba zai a a menene samu kyalle ko igiya ya ɗaure zakarin shi ba lokacin muka yi ta kokarin mu gano ma wani kalma zai sai muka ga in aka ce wa mutane pant yanzu shi za su dan iya fahimta amma asali kamar yadda muka ce abin da suke yi a wannan lokacin suke yi shine mutum zai samu wani kyalle ne sai ya nannaɗe zakarin nashi an fahimta iya zakarin yake nannaɗewa eh ko da zanin ya kwaye dai to ba dai za ka gan mishi an gane to amma yanzu ka ga mutane ba za su fahimci wannan ba yanzu amma an kace fan haka to amma shi fan zai shiga tun wancan riga mai ɗinki da aka ce mai kwana yauwa duk shi ya shiga to amma wannan ka gan ƙari ne akan wancan an fahimta ko haka ɗaura kambu ko laya ko irin abubuwan nan da ‘yan gayu ke ɗaurawa da yara marasa kunyan na an fahimta duka irin wannan duk ba za ka ɗaura su ba sai dai wanda shi ma bukata kamar wanda za ka rataye jakanka saboda kada kayanka su ɓace ko kuma ɗan bel wanda igiyan ɗaure wannan zani in baka iya ɗaurewa baka kulle shi an gane ko agogo duk waɗannan na larura ba laifi ina fata an gane ko kuma idan mutum yayin alwala wajen wanke fuska gashi sun karkaba duk babu laifi a wannan gani ko ka zo hawan abin hawa wani gashin jikinka ya goge abin hawan ya zuba shi wannan babu laifi ko wajen alwala wurin cicci da wurare gashi sun zuba duk wannan babu laifi to shine sai malam da karshe bayani cewa to yaya da ne ake yin fidiyar ana yin fidiyar ne kamar yadda muka ji da dabba in ba haka ba mutum ya ciyar da miskinai shida mudu biyu na yi wato abinci ko azumin yini uku a cikin kwanakin nan da kake a makka guda bakwai in ka dawo garinku an fahimta ko? eh wanne in mutum ya ciyar da miskinai shida ba shi kenan ba azumi kuma ba abin nan kwarai da gaske so no bai kawo shi ba ko eh uku ya kawo yayi yanzu ana magana waɗanda zaka yi ne a can sai yasa yayi magana na maka kwarai da gaske shikenan ko au yansiku bishatin ko kuma ya je yanka dabba ko fama fauqaha a amma kuma wancan na bakwai a gida shi ga wanda bai samu hadaya bane ku kiyaye daban-daban ne wanda bai samu hadaya ba wanda shi wajibi ne kowa zai yi amma bai da hali to shine zai yi azumi uku fil hajji wa sab'atin idza raja'tum amma shi wannan wanda fidiya ne azumi uku kawai zai yi kuma hukun a duk inda ya samu yayi a hajjin ne ko ko ya dawo gida ya dauke mai kun fahimta ko sannan kamar yadda malai ya tambaya kowanne kai daga cikin waɗannan ya dauke wa ɗaya ko ka ciyar da miskinai shida ko kai azumi ukun ko kuma ka yanka dabba duk wanda kai yayi kamar kuwa sannan kuma daga ƙarshe sai ya ce gwargwadon yawan laifin da kai gwargwadon fidiyanka ba za ka ce ka yi laifi biyar kai fidiya ɗaya ba a in ka ƙara yin wani to fidiya ya ƙaru shi ma an gane ko wallahu a'lam to shi inda zamu tashi yace jaza'u saidi to ina kuma bayani game da sakamakon wanda ya farauta mai aikin haji baya farauta musamman yana cikin haramin da ainihin wato aka shi yasa ake ce mai harami din daga cikin abin da yake haramun din shine asai farauta za mu zo mu je akwai lokuta ma tsintuwa da makamantan su ba a yin farauta to ina hukuncin wanda shi tsohon mafarauci ne saboda haka da ya je kawai sai ga wani gada ya zo ya wuce sai ya kasa hakura sai ya ji shi ya kamo to ina hukuncin shi za a ce bai da haiki kwata-kwata ko akwai abin da zai iya yi ya kubuta shine sai mala yace faslun rabewa insha Allah yahrumu ala al-muhrim istiyadu jami'in saidi haramun ne ga ainihin wato mai aikin hajji ya je ya farauci kowane irin dabban farauta jami'il saidil bariyi duk wani irin nau'in dabba da yake yawo alal barri ma'ana a doron ƙasa da yake a fili a sarari to haramun ne ya farauce shi irin kana tsuntsu ne mai tashi au gairahu ko ko wanda yake akan ƙasa ne an fahimta ko to nan me yasa ya kawo bariyi kawai bai kawo bahari ba shi ma abin tambaya ne ko dan kaga ana farautan kifaye ma misali ko ana su to me yasa bai kawo wannan ba in ka duba duk jaziran an fahimta duk jaziran babu teku ballantana ce zaka fada kai to sai dai na kan ƙasa ɗin ne. Na'am. Sai su yi dam a wajen. Na'am. Idan suka je suka yi shuɗin za mu zo mu ji. Ai da ma asali shi a hukuncin Allah ya danka shi a hannun mutane cewa su je su yi hukunci. Wannan da dalilan da Allah da Abbas ya ba waɗannan hawarisin ake. ayan nan ne na sai an fahimta ko sai ce wa qatluhu haka wa qatluhu la ma sadahu halalun li ghairi muhrim haka ya kashe dabban da aka aka yi farautan shi shi ma baya halatta sai dai fa idan ya yi farautan nashi tun lokacin yana halal ma'ana bai ɗau harama ba ya riga ya yi farautan shi to wannan wanda ya kafin ya ihrami babu laifi to mun gane ko sai ce ma sadahu halalun li ghairi muhrim wanda ba ba a cikin harama yayi shi ba fa in sadahu aw ahrama huwa ma'ahu to amma san da yayo wannan farautar sai kuma ya taho yayi ihrami dabban da ya farauto yana tare da shi kun fahimta kaga ya shiga cikin ihrami ya riga yayo farautan shi a waje to yanzu wannan dabban ya halatta ko bai halatta ba sai ce in kana ma'ahu in yana tare da shi lazimahu irsalahu dole ya sake shi tunda yanzu ya sa ihrami Allah yawa dabban gyaɗan dogo kenan ko sai ya saki in bai yanka ba zai saki an gane ko fa in aqiba lazimahu jaza'u in ya je ya daure shi har dabban ya mutu to dole sai ya biya kun fahimta ko jama'a yace to ai tunda ni na riga na daura na yi ihrami barin daure in muka gama aikin hajji zo in kama kayana sai ya kashe wannan dabban to dole sai ya sai ya biya jaza'u sayd din nan kama launa farahu aw ta'allaqa bi ibalatihi kamar yadda in ya korawa wani mai farauta misali yana cikin ihrami sai wani wanda yake halal ya je yana farauta shi kuma sai ya kora mushi dabban to shi ma yanzu duk da ba shi yake farautan ba to sai yayi jaza'u sayyid aw ta'allaka bi hibali ko kuma yaje dana tarko an fahimta ma'ana yaje dana wa dabbar tarko sai ci gaba da haramin shi kawai sai wani dabba ya zo ya fada ya kwanta sai da aka gama aikin haji yaje ya dauki kayan shi ya tafi a'a nan ma waye yayi yayi masu sun rana asabar ne ko shi ma bai yi ba aw saqata fi bi'ri hafaraha ko kuma ya je haɗa wani rami ya san dama dabbobi na wucewa ta wajen wani dabba zai faɗa kuma ya kasa fitowa da ya haƙa wannan rijiyar sai ya gaba sai da aka gama aikin haji sai ya samu su barewa su waye duk sun faɗa ciki sai ya kwashi kayan shi to nan ma sai ya yi da za a faidi rijiyar da ya haƙa wani dabba ya faɗa to yana da laifin shi lisab'in saboda kerkeci wa nahwu zalika ko wasu abubuwa makamancin haka fa'in akalahu fa jaza'un wahidu idan ya ci wannan dabban ma'ana in ya zo ya ga dabbobin a cikin ramin sai kama ya ci to fa jaza'un wahidun zai yi ainihin wato jaza na abin nan da ya ci walau kasarahu wa tarakahu makufan lazimahu jaza'u haka da yayi harbi sai wannan harbin ya je ya samu wannan dabban ya karya dabban sai dabban ya gudu amma shi da kanshi da ya harbi dabban yana ganin anya dabban nan ba zai iya rayuwa ba to wannan karya wannan da ya mishi sai ya yi da za sai ya biya irin dabban nan da ya harba ko da bai ci ba an fahimta ko fa in talifa fa jaza'ani idan kuma aka je aka samu wannan dabban ya mutu to yanzu guda biyu zai biya na karya shi da kuma na mutuwan da ya yi la in bari'a yawa in ya yanka ya ci shine zai abin nan amma in ya zo kila dama rijiya ne yake son yayi a filin shi da ruwa sai lokacin aikin hajji sai ya bari sai ya tafi sai zo ya ga dabbobi sai ya kama su duka ya sake su tafi da yana da yakinin yana cikin irani suka fada ko fahimta ko yawa amma in ya saki suka tafi to shi kenan saboda haka yake a menene la in bari'a wala hika bisaidi amma wannan dabban da ya harba ya karya shi din nan inda ya warke ya je haɗu da sauran ƴan uwan shi suka ci gaba da kiwo to shikenan ba zai yi jaza'ani ba ina fata an gane to da me ake biyan wannan farautan in mutum ya yi da me zai biya shi sai malai yake summal jaza'u mislu saidi da irin dabban da ya kashe da irin shi zai biya shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum faman qatalahu ha minkum ne ko fajaza'u mislu ma qatala minan na'am irin abin da ya kashe na dabbobin ni'ima to da irin shi zai biya shine sai a duba a cikin dabbobin da ka kashe ka kashe jimina misali a cikin dabbobin ni'ima wanne ya kama da jimina ha taguwa raƙumi ina fatan fahimta saboda haka raƙumi za ka siya kai sadaka da shi ka biya jiminan ka kenan in kuma barewa ne misali kaga me ya kamata shi cikin dabbobin nima akuya sai ka biya da akuya su ga da makamantansu an fahimta to amma za ka zo ka ji in tantabara ne fa cikin dabbobin ni'ima eh tantabara ka baro akan a ihrami da aikin haji da akuya za ka yi za mu zo mu je yanzu tunda akuya shine leaf cikin dabbobin ni'ima ko yawwa to gashi malam yake summal jaza'u mislu sayd abinda zaka biya da shi to daga irin nau'in abinda kai farauta ne min al-an'ami aw ma yuqaribuhu fa fi na'amati badana kun gani ko daga cikin dabbobin ni'ima ko wanda za a iya yin kusa da wancan da shi sai ce misali idan mutum zai kashe jimina shine anna'ama to badana zai bada taguwa shine raƙumi wa fi azzabi shatu idan barewa ne to zai bada akuya an fahimta ko yace ka hamanil haram kaman wanda ya kashe tautabarin nan ne da suke cikin harami kun sa akwai wasu tautabaru na cikin harami to in fa in ka buge waɗannan zaka bada akuya ne amma inda matsalar yake shine in tantabaran da ka kade ba na harami bane fa kun fahimta eh ila tantabaran ya zo ne zai wuce ba waɗannan na harami bane sai ka baro shi to yaya da me zaka biya anan gashi yake wa fi hamamil hilli hukumatun idan tantabaran da ka ballo ka ka farauto shi ba na cikin harami bane ma'ana na wajen harami ne to anan hukuma ce za ta yi maka kiyasi ina fata an gane fa fi himaril wahshi baqaratun kal ibil haka da mutum zai je kaso jakin dawa ko to anan zai bada saniya saniya ne shanu ko kamar wanda ya je kaso raƙumin dawa ne shi ma zai bada raƙumi ne na gida au qimatu saidi ko a dubi wani kima na kuɗi ko abinci an fahimta ko hayyan ma'ana ba zai iya samun raƙumi ba sai a ce to raƙumin nan da ya kamata ka bada rayayye in za a siyo shi yanzu a kasuwa nawa ne sai aka ce dubu ɗari uku da saba'in shikenan sai bada abincin da ya kai kiman dubu ɗari uku nan da saba'in sai a ce buhun shinkafa nawa kenan ina fatan fahimta su za ka je ka samu yut'imuhu almasakina irin wannan abincin tirela biyu ne na shinkafa sai a ce ka je ka tattaro miskinai ka rinka raba musu har sai sun kare gaba ɗaya muddan mudu guda guda za a ba su walil kasri miskinan la yalzimuhu takmilu idan mudun da kake da shi ma'ana mudu ne wanda yake karyayye ba komai da shi din zaka iya aunawa ka ba su ba za a ce sai ka samu mudu lafiyayye ba ina fatan gani aw yasumu an kulli muddin in kuma ba ka da kuɗin da zaka siya wannan abincin to kowane mudu guda za ka yi adadin wannan azumin shi ne shinkafan tirela ɗaya za ka raba mudu-mudu misali ɗari da ashirin misali fa to sai ka yi azumi ɗari da ashirin ke haka ka yi farauta mai tsada ko wani kasirhi yauman haka ko da daidai abin da karyayyen mudu zai auna ne to shi ma dai azumi ne guda za ka yi wa yahkumu bihi dawa adli to su wane ne za su gaya maka abin da za ka yi shine zaka nemo mutane ne adilai guda biyu shine wancan aya cikin suratul maida da muke ishara to kamar yadda muka ce Abdullahi dan Mas'ud shine ayan da ya jawo da suka ce Aliyu da Muawiya sun kafirta dan sun yarda mutane su musu hukunci sai ce ai Allah ma ya yarda Allah da kanshi ya ce a samu zawa adnin su hukunci a madadin shi ballatana Aliyu da Muawiya sai suka ce Allahumma na'am eh lalle ka kawo mana hujja ina fata an gane da haka ya karya har aka samu suka tuba daga cikin su Allah ya kiyaye gashi sai yake cewa wa fi ma la mithla lahu it'amun aw siyamun wa saghiru saydi ka kabiri haka idan aka zo mutum yayi farautan dabban da ba za a iya samun irin shi ba an fahimta dabban da ka kashe ba abin da za a iya kimanta maka shi da shi shikenan sai a maka kiman ciyarwa ko kiman azumi da za ka yi karamin dabba da kai farauta matsayin su ɗaya ne da babba so dukkan su dai farauta kai ko to sai ka bada ma kutila minan na'am wa fi baidihi to kaji malaman fiqh kenan ba to idan kuma kwan kaji ka je ka kwaso fa kaga dai kwai ba kaman kaza ba to duk dabban da aka dauko kwan shi to akwai ushuru ma fi ummiha sai ai maka kiman uwan sai a raba shi goma to wannan 10% kenan ko yawwa shine abin da zaka bada na yi wato jaza'u wannan saitin wallahu a'lam sai mun zo insha Allah darasi na gaba sai mu tashi inda yace wa yajuzu qatlu ma yakhafu to amma kuma akwai wasu dabbobin da ake tsoron cutarwar su su kan za a iya kashe su babu tantama akan wannan insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace jama'a musulmi za mu saurara a nan sai dai ban sani ba mako mai zuwa zai shiga ƙarshen wata ne ko sai mako na sama kenan insha Allah muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله